ai kowa ya san dariyar mugunta ku wani abu ya samu musulmi mara kyau shi ke nan mutum ya ringa dariya yana dariya ta keta to musulunci ya hana قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى إن, إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة على ملوك كنسرك أكشي سورة الهجرات yake cewa lalle mumini yan uwan juna ne to kaga bai kamata dan uwa na yayi wa dan uwan shi dariyar mugunta ba hasali idan wani abu mara kyau samu dan uwa shi ma ya same shi idan hasara ce ta samu dan uwa ta same ka idan abun bakin ciki ne ya same shi ya same ka da haka ka gaba maganar dariya a ciki da haka idan abin da ya shafi dan uwanka ya shafe ka shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mu'minai yan uwan juna ne sana Allah madaukakin sarki a cikin suratul nur Allah madaukakin sarki yake cewa lalle hakika waɗanda suke son alfasha ta yaɗu a cikin wato waɗanda suka imani waɗanda suke son alfasha ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki wato suna son mummunan labari shine alfasha wani abu na hasara wani abu na rashin rabo wani abu na rashin sa'a a ce yana Allah Allah ya samu wani dan uwan shi mutum yana aiki kana Allah Allah a kore shi ha kana Allah Allah a rage masa mukami haka dai wanda duk yake wa haka muminai to Allah madaukakin sarki yace lahum azabun alim suna da azaba mai radadi a nan duniya da kuma lahira Allah ya tsare mu وعن واصلة بن العسقاء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله an samu hadisi daga wasilata dan asqa yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ka bayyana dariyar mugunta ga dan uwanka sai Allah madaukake sarki ya yaye masa wannan damuwa da ta dame shi kai kuma ya jarabe ka duk da wasu maluma sun ce wannan hadisin da ihi ne amma a ruwayar shi imamu tunu zai ce hadisin hasan da haka mutum ya bayyana dariyar mugunta ban da kyau kuma da gaske Allah yana jarraba mutane idan suka wa ‘yan uwansu dariya na tuna wani labarin wani mutum a jos wasu shekaru ya daɗe ya fi shekara kusan arba'in aka haifa masa ɗa kan dan irin yana da tsawo haka da shi ne ya zauna lokacin ya so mai girma ya zauna yana ta salati yana ta salati yana ta inna lillahi yana astaghfirullah shi ne abokai suna me ya faru ya ce wannan da kuka gani sai yake karanta wannan ya ce abin da ya same shi ke ya ce ya tuna wata rana a ƙasan a tashin jirgin ƙasa ya ga wani yaro mai irin wannan kai ya zauna yana ta dariya har abokai suna ce masa ba a yi haka yana ta dariya ya ce to shi ne kaga yanzu Allah ya bashi shi a sha dariya na ya suna abin dariya ne ko eh gashi yanzu an gida yake a daki ina nufin sai ya tsaura ta dariya amma lokaci ya yi hankali sai istighfari yake ya san cewa ya yi kuskure shi yasa dariyar mugunta bai da kyau Allah ya tsare mu yace a cikin wannan babi akwai kuma hadisin abi huraira wanda ya gabata fi babu tajassus wanda yake cewa wato kowane musulmi akan dan uwansa musulmi wato haramun damuhu wa irduhu wa maluhu haramun ne wato jininsa haramun ne a taɓa wato mutuncinsa haramun ne a taɓa wato dukiyarsa sai babu taharimu da'ani fil ansabi asabitati fi zahiri shar'i قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا Allah madaukakin sarki wato wato ad'arusul ansab shine mutum ya ringa suka wato dangin wasu yaran wasu kabilar wasu mutum ya ringa yin alfahari da alƙabilarsa yana zagin wasu ƙabila kun ga irin musifar da ake son sakamakon wannan hadisin musifar da ake son a afkar mana a wannan ƙasa da maganan ƙabilanci na? da saura ba ga ma a masallaci muna zaune ba na? haya ku ce alhamdulillah wallahi da saura da saura ai abinda aka nufa ai Allah ya sauke abinda aka nufa bai da kyau ai amma ai da sun cimma abinda suke nufa ai da duk masallatan mu suna kulle sauran an ce ka zo sallan ma ba za ka zo ba to ta za ka yi ai shi yasa ake gaya mutane su yi ta addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya saboda a addinin ma da zaman lafiya ake yi duk abin da kake jin za ka yi mutane mantawa suke ah in ana yaki ana zuwa kasuwa ne ba ka je kasuwa ba ka ga maganan kasuwa ba in ana yaki ana zuwa ofis ba zuwa duk abin da kake ji babu da haka in bana yaki ma masallaci liman ma ba zai zo ba ladan ma ba zai zo ba to shikenan shi yasa ai musiba ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gaya mana la ta tamanna liqa al'adu amma sai ce fa idza laqitumuhu fasbutu kada ku yi sha'awa na haduwa san haduwa da abokan gaba amma idan haduwan ta kama kuma kar a gudu tabbata da haka kaga addu'a mutane suke yi Allah ya ba mu zaman lafiya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياهة على الميت رواه مسلم عصام حديث لك أبي هريرة نا أوه على مدوكك سركية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata bigari makasabu ba tare da wani laifi da suka yi ba har kawai dan zalunci Allah ya ce faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina hakika sun dauki kiran ƙarya da kuma zunubi wanda yake mai girma shine to an samu hadisi daga Abi Huraira da Allah ya kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda biyu wato mutane suna yin su amma na kafirci malumar hadisi suke suka yi wato saɓani akan kafirci wani iri kun sa a musulunci alkufur kufran na akwai kafirci na sosai akwai kuma kufurin nema wato wanda yake mutum ya kafircewa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya bashi da haka wancan kafirci ne wanda yana fitar da mutum daga musulunci wannan kuma kafircewa ni'ima ce da Allah madaukakin sarki yayi wa mutum da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake huma bihim kufur to maluma hadisi suka ce a'a wasu suka ce irin dabi'a ce ta kafirai daya wasu suka ce a'a wato idan suka halalta abin ne suka zama kafirai wasu suka ce wato yana sanadiyar kaiwa mutum ga ga kafirci wasu abubuwa ne na farko a ɗanu a fin nasab mutum ya ringa suka wato na kabilar mutum wato shine dai wato abinda ake yi na jiji da kai da kabila ni ba haushe ne ni ba fulatani ne na ni ba barbare ne na kai kuma kai ba kaza ne mutane suna mantawa babu wani mutum ɗaya a duniya da ya zaɓi kabilar da zai zo duniya ko akwai babu ba wani mutum ɗaya tal da shawara da shi aka yi cewa a to ai dukkanmu idan da a ce shawara ake yi ma da watakila ka ringa cewa kai lalle ka yi kuskure da sai ka zaɓi wata ƙabilar gobe ka ce da ka sani ka zo a wata na amma Allah da ikonsa ya zaɓi yadda ya ga dama ya sa kowa ya zo wasu larabawa na wasu turawa wasu amma duka wannan bai da wani kima a wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum shikenan wanda kawai ya fi ku daraja ya fi ku girma a wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah so ba maganan ni wani ne ni wani ne yadda suke ta kokari yanzu suna an turo wasu al'umma cikin mu suna ta kokari su hada fulani da Hausawa fada kuma da kaƙi da kaso waye fulani waye bahaushe addini ya hada su musulunci ya hada su waye fulani waye bahaushe in ma dai bibbi ne dai sun zama ɗaya na nufin gadara biyu ne da haka kaga musifa ce ake ƙoƙari a afkarwa al'umma wai na ji wani yana cewa ma wai a duba a gani wai fulani sun zo duk kasashe sun kwace sarauta wai duk najeriya nan duk arewa babu babu sarki bahaushe wai kuma a garin hausawa ne wai waye gari babu bahaushe ko daya babu wane ne bahaushe duk wato fulani sun kwace da aka hausawa sai ku yi shiri ku kwace kayanku shi ne ma'anarsa kaga shi kenan ba kuma wani abu ake ba musulunci ake so a yi wa barna saboda ai Allah yana kama su wajen faɗin maganganu da suke faɗa akwai wata mata a wata tasha ne ake kiranta jaruma tana wasu maganganu a cikin maganganun da take ta ce wato ita wai bahaushiya ce wai sun gane katanga ce wata katanga ce ta kare hausawa ba sa gane kansu ita wannan katanga ita ta hana bahaushe musulmi da bahaushe kirista da bahaushe ba ma guje su gane yan uwan juna ne kun san wata katanga ce musulunci a ba wani abu da haka sai sun rushe katangan abinda ta faɗi kenan da haka in sun rusa katanga shi kenan sai su sai hausawa su zama hausawa kaga ba ka san gama hausawa sun zama arna shi ne ma'anar magana da ba za su yi musulunci ba da haka magana ce wadda take ba ta da kai yawa shehu usmanu da ya zo musulunci ya yada ba kabilanci ya yi ba ƙarya suke yi musulunci kawai ya yada ya yi aiki da duk wanda ya samu yadda ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a zamanin sa sahabban da suke kewaye da shi ai ba mutanen ba shawa bane su kadai na akwai Suhaibul Rumi na sahabin rumi ne nan bature ne na akwai sayyidina bilal na bilal bin rabaha mutumin ina ne mutumin ethiopia ne akwai a salman al-farisi mutumin ina ne iran haka su ne suke kewaye da manzon allah sallallahu alaihi wasallam sa da manzon allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya yi duk abin da aka taba a cikinsu sai kaga ya nuna wato ɓacin rai shi sai na bilal cewa ma yi bilalun minna ahalul bait sai na bilal na kaga magana yanzu ka zo kana wani kai yarenku kai garinku kawai ka ji tsoron Allah kawai ka ji tsoron Allah shikenan sai ka zama wato ka samu daraja ka samu girma Allah ya samu tsoron shi sai wani ya hatu alal mai wato kuka na mutuwa mutum ya mutu a yi ta kuka to ko zan kukan da musulunci ya hana shine kuka mai sauti na amma kuka na zubar da hawaye babu babu matsala na tausayi maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yi amma mutum yayi ta surutu kaman bahaushe ne kaji mutum na ta buge-buge yana waiwayo ya mutu ya lalace to ka mutu ka lalace ina saboda wani ya mutu ba kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake la tad'u ala anfusikum kada kuwa kanku mummuna addu'a mutum zai yi addu'a ya wa kanshi addu'a ta gari da haka duk wanda ya rasu a ce Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta mu kuma Allah ya ba mu na dangana Allah kuma ya dauki dawainiyar mu sai ai ta addu'a haka family shikenan sai kaga Allah madaukakin sarki ya dauki dawainiyar amma ka ga mutum yana yi kuma wasu ma za ka ga mutane ba manyan mutane wani da ɗansa ya rasu yau ɗin nan nake gaya muku ni da kaina sai da na ce ya yi shiru yana kuka tun da asuba har yamma ne ba kuka sosai to me babu wani lokaci za ka ga ana na zub da hawa amma na man Allah ya sa dai shi na hawaye yake amma dai ya zarce ka yi haƙuri tunda ba zai dawo ba na ba zai dawo ba wani za ka ga yana ta kuka kuma wani za ka ga kawai ka san kukan rashin sanin addini eh kawai shi ne fasara shi rashin sanin addini dan ya san addini ba zai ba tunda in ya ka shekarar ɗari kana kuka ba zai dawo ba ba wanda zai dawo ya ta kuka kuma wani ma zaka kamar yayi an taba ba da labarin wani a wani gari dan uwan shi ne da su kowa ko kani ya dinga kuka yana ana rike shi yana kaucewa ana har da aka tafi da aka sashi a makara shi shi ba za a tafi da dan uwan shi aka je makabarta ya shi wai sai dai abin ne su tal to shi da yake ya san mutane aka rike shi aka binne shi ya hau kan kabari ya shi sai malami ya ce to shi kenan a tafi a tafi hala aka ci sa'a ƙauye ne aka ce ashe akwai tumaki a cikin ciyawa kasan sukan yi wani tsoro su fargita mutane sun so tafiya shi yana kan kabari wani tashi ba kawai sai suka razana a cikin ciyawa ba sai gaba Allah ya zo ya shalle mutane talliya ya talle na ya gudu ya kulle ji ya bar mutane haka sun tafi ya shalle mutane za ka kaga musulmi ya tsaya kawai in abin da ake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in dai an yi rasuwa shikenan inna allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha duk abinda aka ce musulmi ya fadi in dai musiba ta same shi shi kenan sai babu nahyi anil gishi wal khida قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا kaga ayar da ya kawo a can na ita dai ya kara maimaitawa wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا رواه مسلم وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة دعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الدعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا متفق عليه أسامو حديثي لك أبي هريرة يدعى الله سكارة ثبتها قريشي cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wanda duk ya ɗauki makami a kanmu to bai daga cikinmu wanda duk ya ɗauki makami a kanmu to baya daga cikinmu ime ma'anar wanda ya ɗauki makami na? eh yana ciki duka duka man hamala alaina silaha falaysa minna wani duk ya dauki makami akan mu baya daga cikin mu kaga duk waɗanda suke tara hanya suna razana musulmi amma wannan kalmar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falaysa minna ba yana nufin kafiri bane fa mutum ba zai zama kafiri ba sai idan ya halalta yin haka amma in mutum ya kashe mutum hukunci kisa mutum ya kashe man qatala mu'minan muta'ammidan na fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban azim shikenan amma amma maganar kafirci idan ya halalta ya halalta shikenan ya zama ya kafirta Allah ya kiyaye na babu na hayanin gish babu da ke hani daga wato ha'inci algishu shi ne ha'inci alhida'u shi ne yaudara eh wa man gashana fa laysa minna wanda kuma ya ha'ince mu to baya daga cikin mu zaka kaga da ha'inci da daukan makami duka aiki ne na haram musulmi baya yi a wata ruwaya ta abin huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana wato yana tafiya a cikin garin Madina sai ya zo ya samu wato daro na mai sai da haƙi abinci a cikin daro wanda ake aunawa shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya hannunsa ya zo ya sanya hannunsa a cikin hatsin haka kawai sai ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya jike sai manzo Allah ya dauko hannun shi ga ruwa wato sama ya bushe amma ciki akwai ruwa shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah ma hada ya sahibata ce me haka kuma me yasa mu na ga me yasa cikin abincin kuma akwai ruwa shine sai yace ai asabatu samau ya rasulullah ai ji ne aka yi ruwa na sai ya zuba akan abinci sai ya jika shi shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a me ya hana afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahu an-nas me ya hana inda ya ji yan baka juyo shi ba ka mai da shi sama da mutum ya zo kawai ya gani cewa jikakke ne kaga ai ba yaudara wannan zai sai jikakken abinci sai ya siya wanda ba ya san jikakke ya san jikakke ne ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to man gashana fa laysa minna wanda duk ya haince mu baya cikin kenan hainci ne shi wannan kuma ya hada ba maganan sai da abinci ba duk abin da ake saidawa mutum kawai ya faɗi gaskiya duk abin da ba a ɓoye ba to kar ya ɓoye masu sai da yadi suna akwai wani kwai da suke sawa mai ayan gane shi sai sa yaji yi kyau yana yaudara ne in ka je ka siya kawai in ka je ka gani in ka ga abin da ka siya da rana ko da daddare sai ka tunga tunani ko dai an sace wancan ne na an sama wani to bai da kyau duk abin da zai yaudare musulmi musulunci bai yadda ba ko abin da aka siyar musulunci sai ka faɗi gaskiya kuma ƙa'idar musulmi ko motar ka ce take da matsala kuma kana son ka siyar to ka faɗi yadda take kuma in Allah ya ga dama sai a so sai a siya shi ma da zaka sai mota ne wata dan wata matsala sai kana cikin gudu sai ta yi sai ta dauke sai ta dauke na a gaskiya ya ce ba komai zan gyara na ya ce za a duba shi kenan ka gama ya ce ina so haka in ya ce a fasa shi ke nan Allah kawo ni wannan shi ne abin da ake son musulmi ya yi kada ya zama akwai ha'inci akwai yaudara a ciki na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tanajishu kada ku yi wato kasuwanci na yaudara shine tanabish wato ziga kore kore shine kore kada ku yi kore dama idan aka yi kore ko a cutar da wanda zai ce kaya ko a cutar da mai sai da kaya duk ana samu domin a iya sa shi ya sai da kayan shi wanda kudin bai kamata ba ko a sa wani ya siya fiye da abin da ya kamata domin za a nuna mar ana san abu ko ana san a sai da abin ko an sai abin haka sai wani ya ziga shi misali an zaga kasuwa an zaga kasuwa ana neman wannan babu sai aka ce a kantin wani akwai sai mutum ya ce da Allah yana sai ya ga kantin zai siya ka san cewa yana ta nema sai kai maza ka zaga sai ka je ka dau abun naira talata ke cewa sai ka sai zai sami kana cewa mai kayan naira hamsin yana kai in ba zan sayar ba ai kun gane wannan to ka ji ka zo an taya naira hamsin ba a siyar ba in har za ka siya kai nawa za ka siya ka gani to wannan kore kenan haramun wasu kuma za su yi don mutum ya kara musu kuɗi ya ba su kuɗi bayan mai siyan kaya ya tafi a tsirarar su ba marhaba kun ga baki daga saudi arabia marhaba bikum masha Allah ala ta sallimu alaina na rahana na ya salam insha Allah nahnu ala washakin min al-intiha la'allakum ta'tuna wa wa tulquna ilayna kalma insha Allah insha Allah وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش متفق عليه أنا سامو حديث ابن عمر ya dala tsara tabbata a gare shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kada a irin wannan kasuwanci na kore wa anhu qala zakar rajul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil biyu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعك فقل لا خلاف متفق عليه an samu hadisi har wa yau daga ibn umar da Allah ya kare tabbata a gare shi yace wani mutum wato ana ana yaudarar shi a wajen kasuwanci ana fitar da shi wato kamar dai mutum ne wanda yake yawa dan dolo ake cewa ko na to haka sai ana ta tutan shi yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya je kasuwanci kawai sai a ringa tutan shi shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce daga yanzu idan duk wanda ya kaje siyan kaya ka ce annabi ya ce ka tuce ni mun gani eh annabi ya ce karka tuce ni kaga da mutum ya ji annabi a ciki ba tuta shine la khilaba kada tuce ni ba ka yaudare ni وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجته زوجة امرئ او مملوكه فليس منا رواه ابو داود an samu hadisi daga abi huraira da Allah su kara tabbata a gare shi ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk ya ziga wanda duk ya ziga mata a gidan mijinta ya ziga ta ta fito ya yi sanadiyar matar aure ta kashe aurenta ta fito ko wanda ya ziga bawa ya guji wa mai gidansa ba za a ce falaifalin nan baya daga cikin to kun ga yanzu hanyoyin ziga matan aure suna da yawa yawa suna da yawa sai musulmi ya kiyaye bare wanda zai je ya zama tsinanne ne ma akwai hadisi da ya zo mal'unu man khabbaba imra'atin ala zawjiha la'ananne ne wanda yayi wannan aiki da aka ba kyau Allah ya kiyaye alhamdulillah sai mu tsaya nan mu dan saurari na bakin Allah suna wa zai zo ya malam da kuma na kujera ta ya dan ga
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إخوانكم من مكة المكرمة جاءوا لزيارتكم في سبيل الله فقط يزورون إخوانهم لله سبحانه وتعالى ai ba ku bukatar fasara ba ko a fasara to alhamdulillah bayan sallama ai wasu fasara yace bayan ya sallama kuka amsa yace dan uwanmu ne daga makkatul mukarrama suka zo mana ziyara
الله يجزاك حقيقة سررنا كثير بهذا المجلس المبارك مجلس يدرس فيه شيخ فاضل ويدرس فيه كتاب عظيم من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حوى الآداب كلها نسأل الله أن ينفعنا وينفعكم.
yace gaskiya sun yi farin ciki kwarai da gaske da suka samu wannan majalisi na karatu wanda almajiri yake koyarwa ne yalla ya sun yi farin ciki suna mana addu'a Allah madaukakin
رياض الصالحين كتاب شيخ وأما الصالح فهو رجل صالح للفهم والتفهيم حقيقة أسلوبه رائع جدا في النقاش وفي طرح لا يملكم ذرة إذا وجد فيكم الملل أعطاكم بعض الطرف حتى يردكم إلى الدرس وهذا في الحقيقة أسلوب عظيم جدا جدا وأسلوب بديع جدا في الدرس والتدريس أرجوك أترجم كل الذي أقول
abin da ake faɗi da kuma ɗan bayani da ya kuna ɗan dariya bai yi abin da ake faɗa ba ya ce wannan musulmi ne mai kyau wanda zai sa mutane su zama suna farfi ba za a yi darasin hankalin suna wani wuri ba ولكن ماذا بعد هذا الدرس هل هذا الدرس لنا لا نحن وسيلة نبلغ من بعدنا هذا الدرس
نعم تكرر هذه نعم أنا أقول هل هذا درس لنا فقط نعم هذا ليس لنا بل نحن وسيلة نبلغ من بعدنا هذا الدرس نعم wato abin da yake faɗi cewa amfanin wannan karatu da muke yi ba wai mu ne ke shi ba mu ne kawai aka ba a mu isar da shi ga waɗanda ba sa nan mu isar da shi ga waɗanda za su zo nan gaba idan mu isar da shi wajen iyalan wajen ƴaƴayen da sauransu da شيخنا أخذ عن شيخه وشيخه أخذ عن شيخه وهكذا سلسلة ممتدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فعلنا ما فعل شيخنا ما فعل شيخنا معنا كنا في هذه السلسلة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع منا مقالتنا فبلغها كما سمعها yace karatun da muke yi mu ma mun ne daga wajen malaman mu su ma sun ne daga wajen malaman su su ma sun ne har akai kan tafi ai a kan kai sahabbai a kai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a yace Allah ya haskaka nazzar Allah muryan kan amina makalai Allah ya haskaka wato rayuwa da zuciya da komai na mutumin da ya ji wani zancen sai ita da shi kamar yadda ya ji.
أكبر مصيبة أكبر مصيبة جاءت على الأمة أن الناس يتلقون العلم فيكتمونه عند ذلك توقف سلسلة العلم وبدأ الجهل ينتشر في الأمة babban musifa da wannan al'umma ta shiga ciki shine wasu sun yi karatu sai suka koyi shi ba su isar da shi zuwa ga jama'a ba sai ya zama al'umma tana rayuwa cikin jahilci Allah ya tsare أنا أحضر الدرس أتلقى من الشيخ ثم أذهب إلى البيت فأخبر أهل البيت بكل ما سمعته من الشيخ
ni ina ɗaukar karatu a wajen malami to sai na je gida na isar da abin da na ɗauka zuwa ga iyalaina ya'yana ne mata na ne ƙanina ne kowa na gaya musu abin da na yi na
فهمتم؟ فهمتم؟ الآن كم واحد تعلمه لست أنت الذي تعلمته الآن مثلا في هذا المجلس حضر خمسون كل واحد من هؤلاء- من هؤلاء ذهب إلى بيته وعلم خمسا في بيته معناه وصل درس الشيخ إلى 250
yace ka kaddara mutum hamsin ne suka zo masallacin nan kowa ya je ya koyar da mutum biyar a cikin iyalansa tare kenan waɗanda suka zo sun zama nawa dari biyu da hamsin na يكفي؟ يكفي؟ لا لا يكفي لأني سأذهب إلى العمل وسأبلغ أصدقائي في العمل بما سمعت من الشيخ وكذلك لو كل واحد منا بلغ خمسا في العمل هذه 250 أخرى yace kaga wannan bai isa ba in ka je wajen aiki ma za ka ga abokanka abokanka za ka ga abokan abokan za ka ga haka Allah ta iya nan inda darasin zai tsaya da kuma lada da za a yi ta samu tsakani يكفي؟ لا لا يكفي ذهبت إلى أصدقائي ليس في العمل وليس في البيت ذهبت إلى أصدقائي أو أقربائي وبلغتهم بدرس الشيخ فهذه 250 أخرى na je wajen abokaina su ma na gaya mu na je wajen yan uwa gidaje duk na yi da sabo kaga kenan darasin zai ta tafiya ina ta samun lada kuma waɗanda suka ji karatu suna tsara yau في الظاهر حضر درس الشيخ خمسون لكن في الحقيقة حضر ديش- درس الشيخ سبعمائة وخمسون kaga ni haka haka mutum hamsin suka ji darasin amma sai a waye gari mutum ɗari bakwai ko fiye da haka su suka ji darasin Allah ka iya kan iyakarsa هكذا ينتشر العلم في الأمة da haka ne ilimi yake yaduwa a cikin mutum والنبي صلى الله عليه وسلم قد نظر الله امرأ manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ya haskaka mutumin da ya yi da sabansa وجوه يومئذ ناظرة ماذا يفعل بها الله إلى ربها ناظرة
Allah ya samu ya ce ran tashi an kiyama wa yau yau mai bin nadiya wasu fuskoki masu haske a ranar tashin kiyama الحمد لله kuma ila rabbi na nadiya uwa za su yi kallo zuwa ga ubangiji Allah ya samu الحمد لله بلغنا بهذا الشكل أبوجة كلها درس الشيخ بهكذا الشكل da haka ne shi idan da sako gaba ɗaya zuwa Abuja Alhamdu- kuma za ku ɗau sako kuwa a wasu wurare الحمد لله يكفي يكفي صحيح يكفي ولا يكفي يكفي لا لا يكفي لا يكفي لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت لأبوجة لا هكذا قال الله كنتم خير أمة أخرجت لأبوجة لماذا؟ لنيجيريا لماذا؟ للناس فبقيت مسؤولية بلاغ هذا الدرس إلى العالم كله إن شاء الله Allah madaukakin sarki a cikin Alƙur'ani ya ce kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nas bai ce ku ne mafi bishi al'umma wanda aka fitar wa mutanen Abuja ba ko mutanen Najeriya a'a mutanen duniya gaba ɗaya da haka kaga aiki ne a wuraren mu na yaɗa musulunci na العالم كله ينتظركم na duniya duka suna jiran ku suna sauraron ku
شباب خارجين في سبيل الله مع التبليغ وفي أمريكا يمشون من ولاية إلى ولاية kamar yadda suka zo nan Najeriya akwai wasu sun tafi Amerika wasu sun tafi Amerika wasu sun tafi Ingila wasu sun tafi kasashe suka da wasu da sakon musulunci وقفوا في محطة البترول حتى يأخذوا بترول للسيارة
sun tsaya a sashen shan mai da ake kiran da filin station don su sha mai
السائق أخرج هذا تعرفون هذا؟
na ما اسمه هذا؟
yawa مسواك ها؟ وفعل هذا السيارة التي في الأمام فيها شاب وصديقته ليسوا مسلمين وهو ينظر في المرآة واو عجيب ماذا يفعل هذا فأخذ المرآة المرأة التي جواره ونظرت وهو يفعل هكذا قال ماذا يفعل هذا قال لا أدري فقالت اذهب اذهب اسأله na وأنتم تعرفون النساء في كل زمان أقوى من الرجال إلا في نيجيريا خرج يسأله فخرج حتى يسأل هذا الرجل ما هذا تدري هذا na wato sun tsaya a gidan shan mai za su sha mai sai ɗaya daga cikin su sai ya fitar da asuwar yana asuwar a cikin mota akwai wani saurayi da shi da budurwarsa ba ba mu ne da ya le- da ta leka haka sai ta gani ta miro wani yana yin asuwar ku ce me wannan yake shi duwa ya shi ma ya duwa ya shi abin sun da yake sai da shi ka je ka tambaye shi ne yake kai shi ne yake ko san mata suna da ƙarfi tun da amma dai na da yaya ne shi ne san na فطرق الزجاج ما هذا ليس له اسم في الإنجليش فقال هذه إسلامك برش sai zai tambaye shi wannan da kake ta yi ne haka ya ce ba sunan shi a turanci sai ce mishi wannan islamic burosh burosh musulunci na
قال ولكن أين المعجون na قال لا هذا نشر يأتي من الداخل
ya ce ina mun goga haƙora da ake sa a cikin shi a shi wannan a ciki yana ƙudurowa
قال ما عندك واحد آخر أريد أنا مثل هذا واحد آخر
sai shi kana da wani imanin a cikin kamar قال هذا لا يوجد هنا ما يوجد في بلاد المسلمين yace ba a samun sai a garuruwan
قال أنا أعطيك المال وترسل لي واحد
yace zan ba ka kuɗi ka zo mu ka je ka aiko mu
قال ولكن هذا لا تستطيع تستفيد منه حتى تقول كلمة yace ba za ka iya aiki da wannan ba za ka iya kafa kalma a ya kamata ka zo musulmi kafin ka kai ringa yin asuwa irin wannan قال أي كلمة هذه yace wata irin kalma ne ka قال لا إله إلا الله محمد رسول الله yace zai ka yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ما معنى هذه الكلمة yace me ma'anar wannan kalma بين له معنى الكلمة ya wani ya fassara masa me ma'anar ta دخل في الإسلام yace ya wani ne ma'anar ماذا رأى ta
مسواك نعم يعني أنتم كل واحد يأخذ مسواك يذهب إلى أمريكا الناس يدخلون في الإسلام
da ne yake me ya gani ko ga addu'a ki ne ki musulunci na Allah sanadiyya asuwaki Allah madauki sarki ya sa ya musulunta kenan ka gada kowa zai rinke asuwaki a Amerika da shi ke ne sai da mutane sun yi ta musulunta
الذي في الخدمة الذي يضع البنزين يسمع هذا الحوار بينهما فلما سمع قال أنا كذلك أريد أدخل في الإسلام
shi ne zuba mai yana jin jin wannan abin da suke shi ma ce shi ma zai
كم واحد الآن؟
mutum na
اثنين ماذا رأوا؟
asuwa
نسوان مدير المحطة من هناك جاء يجري ماذا حدث ماذا حدث فهؤلاء المسلمون الجدد قالوا دخلنا في الإسلام قال ما معنى الإسلام المسلم الجديد شرح له الإسلام هو كذلك دخل في الإسلام manajan gidan mai shi ma ya ga ana taro ya zo ni ake yi ya ce a waɗannan ta musulmi da ne ce ne musulmi aka gaba shi ma ce ya musulmi
كم واحد الآن ثلاثة ده أي شيء Sai zuwa
هذا الشاب رجع إلى صديقته سألته ماذا حدث لماذا تجتمعون هكذا قال صرت مسلم ما معنى الإسلام قال هذا الإسلام معناه كذا قالت أنا كذلك مسلم
shi wannan kamar ne kowa mota ta bujoyi da ta turo shi ta ce ne ne ba su ce wasu ayyana na zama musulmi ta ce ne musulmi ya ga wata ce ta mata
العالم ينتظركم العالم ينتظر duniya na zuwa فت...
ta shi kula da musulmi فتنوي تخرج في العالم كله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله من الشيخ تأخذون الدرس وبعد ذلك تأتون عند الأحباب أهل التبليغ يخرجونكم للعالم إن شاء الله فنبلغ دين الله في العالم كله إن شاء الله مستعدين إن شاء الله إن شاء الله تخرجون في سبيل الله في العالم كله إن شاء الله الله يجزيكم خير حفظكم وأكرمكم الله سرنا بلقائكم وما شاء الله لا هنيئا لكم بهذا الشيخ وهنيئا للشيخ بهؤلاء الطلاب ونسأل الله يتقبلنا جميعا يا رب. جزاكم الله خير حفظكم الله أنا اسمي عصام ريحان من مكة المكرمة رحمة الله
mun gode Allah na lokacin sarki a ba da su kifaya alhamdulillah jazakumullahu khairan wa nafa'ana Allah an yataqabbala minna wa minkum وأن يحفظنا في تجولاتنا إلى الأماكن التي نريدها حتى ننتهي أو نرجع إلى أهل مكانه من بإذن الله نسأل الله السلامة إن شاء الله عليه آمين. To, wanda dai wato allura aka yi mana wato musulmi ya sani yana da haƙƙi ne ya da musulunci kuma in ma ba ka iya yi da jikinka ba to ka yi da aljihunka abin da da yawa da yawa ba sani ba in ba ka yi da da jikinka ba to ka yi da aljihunka a wasu da yawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai man jahaza gadiyan makagada wanda duk ya taimaka wa wanda zai yi yayin shi ma ya yi da haka kenan in ma ba mu je ba to ku taimaka musu don don a yi da sakon musulunci waɗanda suke tafiya ta bulin a yi musu gudunmawa yadda za su yi su waɗannan da suke gani masu zuwa ta bulin ba wai masu zuwa ba da ba da yawa daga cikin su masu arziki ne fiye da yadda ba ka so kawai sun fito ne su yada addinin Allah Allah mu da su tafiya ta kawo su karfi Allah mu kuma ya ba mu iko سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اخرجنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نبتال من ذلك اللهم اغفر لنا جميع ما رضيتنا من عليك ولا خير حافظ وهو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في عيادك وزوارك من كل شيء ومن شر الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين